أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحاقة مكية وهي اثنتان وخمسون آية بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله خير يوم الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين wannan ita ce suratul haqa an safar da ita a makka tana da ayoyi hamsin ko da biyu ko da ɗaya tana farawa da bismillah rahman rahim alhaqatu malhaqa ma'ana alhaqatu ne shine alqiyamatu allati yahuku fiha ma unkira min albasi wal hisabi wal jaza aw al mizkira lizalik ma'ana ranar da abubuwa suke tabbata ma'ana ran da ubangiji ke tabbatar da wannan tashi na alqiyama din wanda dama gaskiya ne a ranar shi yake tabbata ake ganin shi a fili malhaka menene wannan haka din an faɗi wannan ne saboda girmama lamarin ta ai ta'zimul li sha'niha wa ma adraka malhaka ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam me sanar da kai menene wannan haka din duka dai saboda ƙara girmamawa wasu malaman tafsiri suka ce idan aka ce annabi wa ma adraka to abu an riga da an sanar da shi ne in ku aka kawo shi da sigar mudari'i cewa wa ma yudrika to nan gaba ne za a sanar da shi wannan abu amma duk irin waɗannan abubuwa duk ubangiji tabaraka ta'ala ya sanar da shi babu abun da bai sani ba sai dai wasu abubuwa ba a murce shi ya bayyana ba kuma zira kamar haka kazzaba samudu wa adun bil qari'a samudawa sun ƙaryata da adawa sun ƙaryata qari'a shine alkiyama an kira ta da alkiyama ne da annaha taqrabul quluba bi ahwaliha saboda suna konkwada zukata da abubuwan sha'ani tsoronta shi sa ki kira ta da wannan suna amma samudu fa'uliku bi dagiya da suka karyata musamman sai muka halakar da su da tsawa wadda take mai tsanani wa ma'adun ta ko birihin sarsarin atiya su kuma ada ka halakar da su da wata iska mai karfi wacce take mai tsanani ita ma sakara ha alaihim sab'a layali sai aka sake ta gare su wajen dare bakwai da kuma yini na takwas kenan ma'ana kwana bakwai da yini guda ɗaya shine sab'a layali wa samaniyatu ayyamin husuman awwaluha min subhi yawmil arba'a aka ce daga farkon ranan laraba ne karshen watan shawwal ana kaman saura sati shawwal ya kare abin ya faru da su ita zama husuman mana wacce take kaman da shi'umci haka wacce take yanke su sai iskan ta zo ta yi ta halakar da su fatar al'umma fi sar'a sai ga mutane ga sunan azuzzubi a kwakwance ka annahum ajazu naqlin kawiya sai ka ce kamar irin fitire ne na dibino din nan wanda aka yanke shi aka zubar da shi fa hal tara lahum min baqiya shin yanzu kana iya nuna wani ka ce ga sauransu ai babu duka an halakar da su su ada wannan da samuda wannan duka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halakar da su su ne ake kira arabul ba'ida dama larabawa kashi uku ne akwai arabul ba'ida akwai arabul ariba akwai arabul musta'ariba ko arabul musta'araba su arabul ba'ida dai su ne waɗannan adawa da samudawa gashi nan qur'ani ya gaya mana yadda aka halakar da su sun zama ba su da wani nasari a bayan ƙasa da ya rage akwai wasu kuma asmu da jadis ko judais su kuma suka yi ta yakan junansu ne har suka ƙare to su ma suna ɓangaren wani larabawa na arabul ba'i daɗi sai zama na ba su da zuriya a bayan ƙasa su ku arabul ariba su ne mutanen yaman wanda su suna magana ne da harshen larabci bisaliƙa dama kakanninsu ma larabawa ne sai arabul musta'araba su kuma su ne kakannin annabi sallallahu alaihi wasallama da zan annabi isma'il ana kiransu da arabul musta'araba ne wai larabawan da suka zama larabawa saboda kakanninsu ba larabawa bane shi annabi ibrahim ba balarabe bane shi mutumin babila ne ya ɗauko wasu daga cikin zuriyarsa ne ya zo ya aji a wajen a nan hijaz idan malaman adam suka ce maka hijaz suna nufin yankin makka da madina da abin da yake kewaye da ita shine hijaz to wannan yankin a nan ya zo ya ajiye musamman nan kusa da ɗakin ka'aba ya ajiye ita hajara da ɗansa annabi isma'il ya roƙi Allah cewa ya ubangiji gashi na ajiye su rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zarin inda baitikal muharram rabbana liqimu salata fala alaqidata minan nasi tawi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun rabbana innaka ta'lamu ma nukfi wa ma nulin wa ma fa'ala la min shay'in fil ardi wa la fis sama ya ajiye su ya addu'a yace Allah gashi na ajiye wasu daga cikin zuriyata saboda akwai wasu da ya bari a can Palestine din shi Sara da sauran ƴaƴansa akwai annabi ishaq wanda shi ma bayan annabi ismail aka haife shi an ce ma a wani kauli abin da ya sama ya dauko wannan ya kawo nan wai saboda suna faɗa ne shi annabi ismail da annabi ishaq to shi annabi ismail ya fi annabi ishaq kuma annabi ishaq shine dan sara ita ce kuma uwar gida ita hajara da aka je misira ne aka ba ta kyautan wannan hajara din ya ta bawa shi annabi ibrahim akan yayi sadaka da ita a lokacin ita bata aihu ba ko zai samu aihuwa sai ko aka samu aihuwa sai malamai wasu malamai suka ce wannan abin da yake faruwa tsakanin ɗan ƴaƴansu shine sai ya dami ita tsara sai ta ce ita lalle ba ta son zaman su ana sai aka ɗauke su wasu malamai suka ce a a lokacin ba a fi annabi ishaq ba ita kawai tsara tana kishin cewa wannan ta aihu ta ba ta aihu bane shi yasa wannan abin ya dame ta ta ce lalle ya ɗauke su daga wajen sai ya ɗauke su to ala ayi hal ko na farkon ne ko na biyun duka dai malamai sun faɗi haka yazo ya aje su a wajen wannan ana kiran su arabul mustaraba saboda wai baban su ba balarabe bane kaman su zamowa laraba suka yi misali idan mutum ya koyi larabci sosai ya kore sai ka ji an ce masa ista'araba wai ya zama balarabe mana yana iya yin duk abin da laraba suke da yaren shi ma yana iya to da ya zama balarabe shi yasa su ake kiran su da wannan sunan su waɗancan su su riga sun ƙare arabul ba'ida arabul ariba kuma akwai su mutanen yaman wanda a cikinsu ne ma shi annabi ismail ya auri wata mata a cikin jirgumawa na mutanen yamma ita ne ta haifa masa sauran zuriyarsa to wannan bangaren su ake kira arabul musta'araba to wannan dai ga yadda qur'ani ya gaya mana an halakar da su babu wanda ya rage ba za ka nuna wani ka ce yana daga cikin sauran su ba saboda wannan sako da suka yi su adawa da aka zo halakar da su aka nuna musu cewa ga iska mai karfi sai suka nuna cewa wai suna da karfi suna cewa wai man ashaddu minna quwwa wai waye kai su ƙarfi a wannan yara wannan lalazi kalakon wasan domin kowatan makanu bi ati na jadu wai allan da ya halice su ya fi su ƙarfi iskar da ta zo sai ta cire kayukansu kawai ta tafi sai gangunan jikin suka gangan jiki kawai ba ai ba a cewa allah ana da ƙarfi tunda shi ya halice ka ko ya kake komin girman ka shi ya halice ka wanda ya halice kan ya fi ka ƙarfi to waɗannan da haka aka halakar da su kamar yadda aka gaya mana ba su da wani sauran zuriya da ya rage na'am
وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة نعم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة sai fir'auna ya zo da wanda suka zo kafin shi bayan waɗannan da aka faɗa kenan adawa da samudawa kenan wal mutafikat da kuma mutanen da suke cikin sarsakiyan jeji wani a cikin jeji suke su ne mutanen annabi ludu cikin tsakiyar jeji bilkadiya su ma suka yi ta abubuwa marasa kyau mana suka yi aiki na kurakurai na laifi na kafirci ba a saura su rabbihim suka saba wa manzannin ubangijinsu ba aka zahun abzatar rabiya su ma sai aka kama su da kama wanda yake mai tsanani aka daga su sama aka saukar da su aka halakar da su su mutanen annabi na فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية نعم إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية to wannan kuma an ga mana labarin yadda aka halakar da waɗancan har zuwa kan mutanen annabi ludu nan kuma za a yi magana akan mutanen annabi nuhu alaihi salam aka ce inna mu ne lamma da galmahu lokacin da ruwan nan ya hauhawa mana ka sake musu ruwan tufana ruwa wanda ya zama babu lissafi an ce duk abin da sai mun fassara wannan mun yi shi mun yi shi duk abin da za a kawo nan duniya yawanci sai an auna shi ko iska ne ko ruwa ne ko mai sai an auna to amma iskar da ta halakar da wannan adawa an ce ba auna ta ba haka ruwan nan ma da aka saukar mutanen annabi nu shi ma ba auna ba haka aka sake shi saboda na azaba ne shi ne aka ce inna lamma dagal mawu hamalnakum muka dauke ku fil jariya a cikin jirgin ruwa ma'ana shi annabi nuhu da wanda suka yi imani tare da shi sai aka tsiratar da su amma duk wanda ba cikin wannan jirgin an halakar da shi na'am لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية na'am linas'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha uzunun wa'iya ubangiji yace mun sanya wannan ne mana wannan halakarwa da aka musu da kuma shi jirgin ruwan ma an ce an bar shi ma har kusa da lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama mutane da yawa ma sun ga alaman wannan jirgin mana itatuwan da aka yi jirgin da shi su ma sun zo sun same shi duka wannan waya zama wa'azi ne linas'alaha lakum tazkiratan saboda mu sanya shi ya zama wa'azi ne gare ku wa ta'iyaha uzunun wa'iya uzunin wa'iya kunnuwa wanda suke masu kiyayewa su zama sun wa'azantu da wannan wa'azi din duk abin da aka yi na halakar da waɗancan al'umma ana mutane wa'azi da cewa kar su yi irin aikin da waɗancan suka yi na فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة
na fa idza nufika fi suri nafqatun wahida idan kuma ana ba mu labarin cewa ma'ana dai yadda ƙarshen al'amari zai kasance a ƙarshen duniya shine za a yi busa wannan busan da za a yi shi ne busa wanda yake na biyu wanda za a tada mutane na farko an yi mutane su mutu a yi kamar shekara arba'in sai a sake wani busa kuma sai a tayar da su bai za ni duka bisu ne na fatin wahida an bata musu lokacin da za mu wannan busa din wadda take busa ce guda ɗaya kawai sai kaga mutane sun tattashi suna jiran abin da za a yi na tashin alkiyama
وهملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة na wahumilati lardu wal jibalu fa dukkata dakkatan wahida ubangiji yace sai mu dauka kasa da ainin duwar watsi din mana sai kasa duka a dauke ta ita ma za a canja sa yawma tubaddalu lardu ghayra lardu was samawat wa barzu lillahi al wahid al qahhar sama ma za a canza kasan ma za a canza sannan duwar watsi kuma yadda kaga kura take tashi haka za su ringa tashi suna tafiya wata jibala tasibuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab sun allahi allazi atqana kulli shay sai su tashi ringa tafiya kaman kura yanzu kana ganin dutse sai a je ai ta sara ba zai fashe ba amma duka in dana alkiyama ta zo nan kan an ya gama aikin sa kenan sai yadda kura take haka zai tashi ringa tafiya wal jibal fa dukkata da katan wahida sai a dandaka su dandakawa wacce take guda daya
fa yawma idin waqa'atil waqi'a fa yawma idin waqa'atil waqi'a a wannan ranan ranan ne alwaqiyatu mai aukuwa za ta auku ita ce alƙiyama mana ƙamata ƙiyamatu ranar da ƙiyama za ta tashi kenan mana in kaga wannan mako ba sai an gaya ma ba ka san ranar alƙiyama
وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وانشقت السماء فهي يومئذ واهية to wannan ranar rana ce da sama ita ma za ta tsage sai ta zama a wannan ranar tana da ainihin ta zama mai rauni ai da'ifa sai ta zama wahiya ma'ana da'ifa sai zama ta tsatsage sai mala'iku su dinga sakkowa saboda taron tashi da kiyama
wal malaku ala arja'iha wa yahmilu 'arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya na wal malaku ala arja'iha wa yahmilu 'arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya to wal malaku na nufin mala'iku mana ka ce mala'ika amma na nufin jam'in su mala'iku sai ka ga mala'iku ala arja'iha a bangarorin sama din mana ta ko ta ina sai ka ringa ganin su wa ya'milu arsha rabbika fa qawmi yawma idhin samaniya a wannan ranan arshin ubangijinka arshin ubangijinka wasu mala'iku ne guda takwas wanda suke dauke da wannan al'arshi din an ce a hadisi kafin wannan ranan mala'iku ne guda hudu amma a ranan za a ga mala'iku wajen guda takwas ne wanda suke dauke da wannan al'arshi din mana duk abin da dai yake zamowa koyayye sai a ranar ya zama gashi nan a fili babu wani abu da zai iya yau matubula sara'i ke na
يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يوم إذن تردون لا تخفى منكم خافية mana a wannan ranar da za a bujiro da ku saboda sakamako saboda hisabi to a ranan kam kafiyatun la takfa minkum mana duk wani abu da yake koye to ba zai koya ba komi za a gan shi a fili ba wani abu da zai koya dama an ɓaɓɓoye abubuwa ne saboda a zarrabi mutane a ga waye ne an gaya mar abin yana nan zai yadda waye ba zai yadda ba liyabluwakum ayyukum ahsanu amala bangiji ya ce akwai tashin alkiyama akwai aljanna akwai wuta akwai kaza wai ya ga waye zai yadda in ka yadda shikenan kai mumini ne ranar alkiyama za ka samu sakamako mai kyau wanda bai yadda ba kuma in an yi tashin zai ga to ga abin da ya kare ta din gashi a fili kuma in yace zai imani yanzu a ce ai ya makara ana imani ne tun a nan duniya dama su alam na lahira su aka fara yi kafin a yi duniya aljanna da wuta su aka fara yi da aka yi su ne sai aka ce to yanzu wannan ya za a gane waye zai shiga nan waye zai shiga shi ne aka ce to a yi wani abu mana wanda zai zama hanya ita wannan hanya ita ce duniya ita kuma duniyan da aka yi ta sai aka ce mata to duk wanda ya zo cikinta kar ya fita sai ta masa alama ta masa alaman ina zai je cikin wancan gidaje guda biyu gidajen guda biyu ne ba na uku kawai aljanna ne ko wuta in ma janna in mannar to sai aka ce to ita kuma duniya di yadda za a yi in ka zo ta maka alama mana ta maka stamp wanda in ka zo fita zai nuna to ga inda za ka ci shi ne fa kawai iyakar duniya ba wani abu ne kawai ita hanya ce kawai amma target din yana gaba shi ne lahira to amma sai ga mutane suna ɗauka kamar duniya wa ita ce target wai in ka rasa duniya kamar ka yi losing kenan me ka yi losing in ka zama mai imani ba ka rasa komai ba ko mai ka rasa a duniya karka damu kai dai karka rasa imani ka zama kana da imani ka yi imani da Allah da ranar lahira da mala'ikunsa duk abun nan da aka ce a imani da shi amana rasulu inna lima unzila ilayhi rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu bayna ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir kai imani da waɗannan kawai shikenan ba wani abu ka zama musulmi duk abun da aka ce ayi kuma kai abun da aka ce a bari a bari shikenan to wannan shine abin da ake so ma'ana amma gidajen da ake targeting din su ne suna gaba sau da haka kuma gida mai kyau shine aljanna Allah ya ba mu wuta kuma shine mara kyau Allah ya kiyaye mu to iyakar duniya kenan ita ba komai bace amma sai kaga mutane suna daukan wai in ka rasa ta kaman automatically kai losing gaba daya ba kai losing ba ka rasa komai ba in dai ka samu imani to Allah ka tabbatar mana da imanin mu Allah ka raya mu da shi mu mutu da shi mu tashi da shi albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه نعم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه to amma fa duk a sani wanda aka bashi littafin ta hannun dama to wannan shi da kansa zai san eh to yana cikin nasara kenan dama an baka ta dama to kana cikin mutanen kirki wanda aka bashi ta hagu baya cikin mutanen kirki shi sai an ba mutum ta dama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda zai fara karban takardansa a nan dama cikin wannan al'umma shine sayyidina umar yasa bai suka ce ya rasulullahi sayyidina abubakar fa sai ce a'a ai shi sayyidina abubakar ana tashin alƙiyama mala'iku su dake shi kai cikin aljanna a to kul shi ya wuce maganar takarda ya ya tsallake ta ya fi karfin kawai shi saboda so kullum suna ganin sa gashi gashi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kansu suna tare da manzo Allah ko shi kuma suna ganin sa wannan shine yake tare da shi tun a makka yana da dukiya da yawa ba amma har ya zama bashi da kuɗi daga ƙarshe saboda hidima wa annabi sallallahu alaihi wasallam da an ce ana son kaza sai ya kawo ana son kaza haka sai da ya dawo bai da shi har wata rana ya zo ya sa wata rigar da ta zama ba yadda take ta yayyage ta yi wani abu haka mala'ika jibril ma da ya tashi zuwa wajen manzo Allah sai ya sako irin wannan rigar annabi ya ce mala'ika jibril ya kasa ko wannan sai ya ce baka ga rigar da sayyidina abubakar ya sa bane ai dukkan mu mala'iku yau irin ta muka saka duk sun yi anko sun yi anko da sai dana hannuka saboda duk Allah ya ce kawai duk su yi anko ana murna saboda abin da ya yi me yasa saboda shi ya zaɓi Allah ya zaɓi lahira ya bar duniya lokacin da ya zo zai hijira fa babansa a lokacin bai shiga musulunci ba sai ya zo yana cewa masa karfa ya tafi ya bar ƴaƴansa ba komai karfa ya tafi ya bar su shikenan amma haka ya tattar duke sai ya tafi saboda ai da manzon Allah yake da baban ya zo gidan yana ta tambaya sai yasta asma'u da yake baban baya gani sai ta ɗau hannunsa tana ɗora shi akan ta tara wasu abubuwa ta ce wannan duk dukiya ne wannan duk ya bar muku ta a shi kenan inda ya bar muku wannan ba matsala ba abin da ya bar musu kuma shi shi kawai da dukiyarsa da shi duk ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzon Allah ya ce shi kan ai ya wuce mata gaba shi kawai sai dai aljanna kawai za a ɗauke shi a kai shi to Allah ka shigar da mu aljanna da falalarka nabi ya ce ba wanda zai samu aljanna da aikinsa sai dai ran falala Allah ka ba mu da farallaka to wanda ya samu ya karɓi take takardar nan ta hannun dama sai ya ringa nuna mutanen sa ha'u muqra'u kitabiya mu ga littafi na ku karanta ku gani saboda ya ga abin da yake ciki yana yana da kyau na إني ظننت أني ملاق حسابيه na'am inni zanantu anni mulaqin hisabiya sai ce ni na tabbatar ma'ana zanantu anan ta yakantu ne ya tabbatar cewa yanzu zan haɗu da hisabi mai kyau kenan tunda an bani ta hannun dama na'am فهو في عيشة راضية fa huwa fi ishatin radiya to wannan yana cikin rayuwa wacce take mai kyau yardaddiya ai mardiya ma'ana wanda aka yarda da ita
في جنة عالية kuma ya tabbata a cikin aljanna madaukakiya قطوفها دانية wanda duk abubuwan simaruha mana ayan itatuwan aljanna din daniyatun a kusa suke ai qaribatu yatanawalu alqa'im wal qa'id wal muttaji mana wanda yake zaune da wanda yake kishingide da wanda yake tsaye duka za su iya cira ba su da nisa da yan aljanna na fa yuqalu lahum كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية to sai a dinga ce musu kulu washrabu hani'an bima asalaftum fil ayyamil kadiya ku ci ku sha ma'ana kuna masu farin ciki bima asalaftum saboda abinda kuka gabatar fil ayyamil khaliya a cikin kwanaki da suka shuɗe sune almadiya fi dunya ma'ana zaman ku na duniya kun yi aiki mai kyau to shine aka ba ku wannan na'am وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابيه
na'am to wannan daman qur'ani haka yake in ya faɗi bangaren yan aljanna sai ya faɗi ɗaya bangaren kuma kamar da muka faɗa daman gidajen guda biyu ne ko dai wannan ko wannan to yanzu an faɗi mutanen kirki sai kuma za a faɗi waɗannan sai aka ce to amma man kuta kitabu bi shimali wanda kuma aka bashi littafin da ta hannun hagu fa yaqulu zai ringa cewa ya laita ni kuta kitabiya kai ya inna littafi ina ma da bushi ba a bashi littafin sa wannan littafin ba da ma ba a bashi ba walam adri ma hisabiya saboda ban san meye ne sakamako na ba
ولم أدر ما حسابيه na يا ليتها كانت القاضية na walam adri ma hisabiya ban san meye ne sakamako na hisabi na zai kasance ba. ya laita ha sai ce wai ina ma da wannan mutuwar da ya a duniya kanatil adiya kawai ta zama ta yanke rayuwarsa a ce kawai da ya mutu shikenan ba zai sake tashi ba da ya fi masa akan ya tashi
ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية na ma agne anni maliya halaka anni suldaniya sai ce maliya dukiya ta ma agne anni bata wadatar da ni ga komai ba duk dukiyar da ya tara bata masa amfani ba saboda ba ita ake nema a can ba halaka anni suldaniya sannan dukkan wani mulki da yake da shi da dukkan wani abin da yake da shi da wanda yake taimakon shi yanzu ya zama ba shi da shi ma'ana ya zama mulkinsa ko dukiyarsa ba ta wadatar da shi ba dan anan duniya ya zama yana da mulki ko yana da dukiya to ba nan ake nema ba ana so yi aiki na gari ne in yi aiki mai kyau shine zai masa amfani a lahira to da lahira yawma la yanfa'u malun wala banun ne illa man atallaha bi qalbin salim ranan da dukiya ko 'ya'ya ba sa amfani sai dai in ka zo wa Allah da zuciya kubutacciya shine ka zo da la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba wani shirka a zuciyarka ka tabbatar da Allah shi ɗaya ne ka yi ibada to shine abin da ake nema na'am خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ku zuhu fagullu sun marjahi masallu sai a ce wa mala'iku ku kama shi fagulluhu sannan ku ɗaɗɗaure shi sun marjahi masallu sannan ku jefa shi a cikin wutar jahim ok na ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه na sun mafi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasulku sannan ku sanya shi a cikin wannan abun ɗauri mana na na ainihin karfe wanda ake ɗauri da shi wanda zar'uha sab'una zira'an zira'insa ya kai kaman zira'i wajen saba'in sai a dinga ce mala'ikun su ɗaure shi da wannan sasari irin na wuta fasulku sannan ku shigar da shi cikin wannan wuta ɗin na'am إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يهض على طعام المسكين إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يهد على طعام المسكين إنه شي يا كسنتي إنه كان شي حقيقة يا كسنتي لا يؤمن بالله العظيم baya yin imani da Allah mai girma mana an ce masa Allah ɗaya ne bai yadda ba yana bauta wa gumaka ko yana bauta wasu abubuwan da ba Allah ba shi ya sa haka ya same shi bayan haka kuma wala ya hudu ala da'amil miskin baya kwadaitarwa wajen ciyar da miskinai ma'ana ciyar da miskinai da kwadaitarwa da ciyar da su duka abu ne mai kyau to sai zama na baya yi to wannan shi ya ja masa wannan abu ya same shi
فليس له اليوم هاهنا حميم
فليس له اليوم هاهنا حميم to falaysa lahu al-yawma hamimun hahuna shi fa ba shi da wani badadi wani masoyi ko wani makusanci gare shi a yau wanda zai amfane shi saboda dama mutanen da suke amfanan juna su ne mutanen kirki al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din adun illa al-muttaqin dukkan mutane wanda suke sun mutu akan abu mara kyau idan dai abu ne suke yi ba abu ne mai kyau ba ma'ana kafirci suke yi in sun je lahira sai wannan abotar ta ta zama gaba amma su mutane masu tsoron Allah a lahiran ma wannan abun yana amfana su za ka ga jagora ko annabi ko waliyi ko wanda da cikin dai jagorori zai amfani wanda suke binsa wannan saboda sun yi shi ne akan tsoron Allah amma wanda aka yi shi akan kafirci shi ne baya amfani amma wanda aka yi shi akan tsoron Allah yana amfani shi yasa a nan saboda kafiri ne sai aka ce ba zai samu wani hamim wanda zai amfani shi
ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون نعم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون ولا طعام ba wani abinci kuma a cikin wannan wutan illa min gisilin sai dai kawai wuta sai dai irin ciwuka na yan wuta da duk abin da yake zuwa daga jikinsu shine kawai abinci a wajen ko ko wata bishiya ce da take cikin wuta a wani kauri ta ake kira gisilin ne la yakuluhu ba wanda yake cin wannan illal kaɗiun sai dai kafirai mana anan ana nufin kaɗiun mana kafirun wanda suka yi kafirci
fala uqsimu bima tubsirun wama la tubsirun
na fala uqsimu bima tubsirun wama la tubsirun to ladin nan harfu silatin ne mana fa uqsimu bima tubsirun ina rantsuwa da abinda kuke gani min al-makhluqati daga cikin halittu wama la tusirun da abin da ma ba ku gani shi Allah tabaraka ta'ala shi yana iya rantsewa da duk abin da yaso cikin halittarsa amma mu ne aka ce ba za mu rantse ba sai da shi rantsuwa da zaka sai dai ka rantse da Allah amma shi Allah yana iya rantsewa da duk abin da yaso a cikin halittarsa na innahu laqawlu rasulin karim innahu laqawlu rasulin karim ma'ana jawabin wannan rantsuwan shine innahu ai alqur'an wannan qur'anin la qawlu rasulin karim wallahi magana ne na manzo wanda yake mai girma ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ko malaika jibril wasu malamai suka ce malaika jibril wanda yake karbowa daga wajen Allah ya kawo wasu ko suka ce a manzon Allah din da ake kawo ya dinga fada shine rasulun karim ma'ana dai wannan qur'ani magana ce wacce take mai girma kada mutane su karyata ta
وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون نعم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون مشي wannan qur'ani ba magana bane na mawaki ba qalilan kadan ne ma tu'minuna wanda kuke imani da yawa daga ciki a wancan lokacin sai su ringa cewa wai a wannan qur'anin waka ne ko ko shi annabi da yake din mawaki ne maganganu dai marasa kyau qur'ani yace wa ma allamnahu shira wa ma yanbaghi ai mu bamu koyar da shi waka ba kuma bai dace da waka ba ana shi manzo Allah karatu yake koyarwa ba waka yake koyarwa
wala bi qawli kahin qalilan ma tadhakkarun na wala bi qawli kahin qalilan ma tadhakkarun mu shi wannan qur'ani ba magana ne na boka ba wanda yake bokanci bokanci baya kama da shi sallallahu alaihi wasallama mutane da yawa da suka ganshi kawai suka gane cewa mai gaskiya ne abdullahi bin salam yana daga cikinsu da ya ga manzan allah lokacin da ya zo madina yana kallonsa sai ce kai wallahi wannan ba fiskan makareci ba fiska ne na mai wanda yake mai gaskiya kuma su kansu mutanen makkan ma ai suna karyata abin da ya faɗa na qur'ani ne haka qur'anin ma yace fa innahum la yuzibuna walakin az-zalimina bi ayati llahi yajhadun wai ba kai suke karyata ba suna jayayya ne da ayoyin allah amma shi sun yarda shi mutumin kirki ne su ma suna kiransa muhammad al'amin al'aminu sadiq suna kiransa mai amana ne mai gaskiya ne har ma lokacin da zai hijira ya koma madina ma gashi a lokacin da ya ba sa tare da su karbi addininsa ba amma suna kawo masa ajiya kuma su ajiye su ce da Allah ya ajiye musu sun yadda in sun bashi abin ba zai ɓace ba har ma lokacin da zai tafi ya kira sayyidina ali ya ce ya kwanta akan shimfiɗarsa ya nuna masa kayayyakin da aka kawo ya ce masa wannan nawa ne ne wannan nawa ne washe gari ka ɗauka ka basu kuma haka ɗin aka yi ya fita ya bar musu garin washe gari kuma suka zo sun ɗauka shi ne yake kwanci suka ga sai ali har ma ya fita yana karanta yasin wa qur'anil hakim innaka lamin al-mursalin ala siratin mustaqim tanzilul azizir rahim tunzira qauman ma unzira aba'uhum fa mughafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fa hum la yu'minun naj'alna fi anaqihim aghlala وهي للأذقان فهم مؤمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون باسا غنين su har ya fitete har ma an ce ya dauki kasa ya sa a kayukan wasu wanda ya musu alaman za a kashe su a yakin badar duk wannan ya faru a wannan lokaci saboda tabbatar da cewa shi din gashi dai wai akan za a kashe shi amma kuma shi yayi wani garanti ya zo ya kwanta a wajen kuma abin da zai same shi wai gurin ana tsoron za a kashe mutum amma wanda za a kashe shi kuma ya ce wani zo ka kwanta babin da zai same ka kasan shi ɗin ya san ba abin da zai same shi ba kawai saboda Allah ne ya hukunta haka cewa dole zai je madina a can zai kare sauran rayuwarsa nan ma kuma akwai wani abu da da ya bi a wajen mana akwai wani sirri da yake wajen shi shiri ne na Allah ya kaddara haka ɗin sai dina ali kuma ya kwanta ba abin da ya same shi da safi aka shigo gida aka ga ai sai dina ali sai aka ba zama wai ana ta neman manzo Allah wai za ta kashe shi haka kuma wanda suka bi shi ma suraqatu ya gan shi amma shi ma bai iya kashe shi ba haka dai ya wuce ya tafi madina ɗin kuma ya tabbatar da addinin Allah har ya zo a shekara ta biyu da ta zagayo su wanda suke wannan cewa za su kashe shi su aka zo aka yi ta kakkashe su wannan manyan kafuran makka aka kashe wajen mutum saba'in a cikinsu aka kama saba'in kuma a hannu har sai da suka ba da fansa sannan aka bar su to haka addinin Allah yake ya riga ya tabbatar za a yi babu wanda zai iya hanawa na'am wala wa qalilan ma tu'minu na'am wala bi qalilan ma tazakkaru kaɗan ne daga cikinku suke wa'azantuwa da wannan abin da ake faɗa.
tanzilun min rabbil alamin na'am to tanzilun min rabbil alamin ma'ana wannan qur'ani saukarwa ne daga ubangijin alam ubangiji ne ya saukar da shi ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa shi yasa littafin shi ma cewa yake ce masa ake ya faɗa shi yasa zaka ji cewa kul kaza kul kaza kul kaza littafin na Allah ne shi yasa ma lokacin da ake ake saukar da Qur'ani da ana rubuta hadisan sama sai ce a adena kar abun ya hadu a rasa wanne ne wannan wanne ne wannan wataran ya fito ne yaga suna ta rubutu sai ce musu ma hazal ladhi taktubun suka ce ahadisun nasma'uha minka ya rasulullah sai ce a ataktubuna ghayra kitabillah yace za ku ringa rubuta wani abu ba littafin Allah ba yace atazruna ma adallal umama qablakum illa bima katabu min alkutubi ma kitabillah ya za ku ringa rubuta wani abu wanda ba littafin Allah ba a kutabu gaira kitabillah atadruna ma adalla umama qablakum illa bima katabu min alkutubi ma kitabillah man kataba anni gaira alquran falyamhu sai ya faɗi haka yace kun san abin da ya batar da wasu wanda suka ga kafin ku sun hada wani abu ne da littafin Allah sai da haka kar ku rubuta wani abu in ba qur'ani ba to amma daga ƙarshe da aka gama sauke qur'ani tunda illar ta riga ta wuce iza zalatil illatu zalatil hukumu kamar yadda malaman usul suke cewa idan dalilin da yasa aka saukar da abu ya wuce ko dalilin abu ya wuce to wannan hukuncin zai zama ya wuce ke tunda yanzu an gama saukar da qur'ani to yanzu za a iya rubuta hadisan sa wata rana rafi ibn khadija ya tambaye shi yace kunna nasma'u ahadisa minka afa naktubuha ya rasulullah qala uktubu anni wala haraja yace mun kasance mukan ji kana faɗin wasu abubuwa ba ma so kuma abin ya wuce mu za mu iya rubutawa sai ce eh za a iya rubuta abu daga waje na kaga abin da yasa tun da yanzu an gama saukar da qur'ani an san iya qur'ani in ma rubuta wani abu na hadisi an gane wannan qur'ani ne wannan hadisi saboda haka yanzu illar ta wuce kenan saboda haka sai hukuncin ma ya zama ya wuce sai aka ba su izini sai suka ci gaba da rubuta hadisansa sallallahu alaihi wasallam har ma Amr ibn al-As suna yana da wani sahifa da ake kiransa as-sahifatu sadiqa duk abin da yake ciki gaskiya ne to haka dai daga cikin sahabbai suka rubuta abubuwa da suke ji a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na walau taqawwala alaina ba'd alqawil لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين
نعم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين wannan qur'ani dai saukarwa ne daga Allah shi ma manzon Allah ba abin da yake faɗa sai abin da aka gaya masa sai Allah ya ce ai shi manzon Allah ba zai faɗi wani abu ba ai walau ta kawwala alaina da zai kago mana wani abu ba da alqabil mana sashin maganganu wanda ba mu muka faɗa ba ai la akazna minhu bil yamin da mun yi riko mana gare shi ko da damarsa su malaqana minhu ti sannan mu yanke ainihin bayansa mana wannan duka wa'azi ne ake yi ma'ana nufin kar mutun yayi garaje ya kirkiro wani abu ya hada da littafin Allah amma shi Allah ya san manzansa shi ba zai haka ba shine irin abinda malamin balaga su kiransa at-ta'rid ma'ana ta'ridi ne sai ai wata magana ana yi da wani amma ba shakin ba ana nufin wani to irin wannan yana da yawa a wajen malaman balaga na فما منكم من أحد عنه حاجزين na fama minkum min ahadin an wajizin ma'ana babu ɗaya daga cikin ku wanda zai tsare shi da wannan idan ubangiji ya nufe shi da wannan abin da aka faɗa ne
وإنه لتذكرة للمتقين wa innahu latazkiratun lilmuttaqin ma'ana shi wannan qur'ani wallahi wa'azi ne lilmuttaqina ga masu tsoron Allah su masu tsoron Allah sun san cewa wannan qur'ani gaskiya ne daga Allah ne kuma wa'azi ne gare su kuma yana amfanar su na
وإنا لنعلم أن منكم مكذبين wa inna lana'lamu anna minkum mukazzibin ubangiji yace hakika mu mun san a cikin ku akwai wanda suke karyatawa da wannan qur'ani din akwai wanda suke karyata shi akwai wanda suke gaskatawa to wanda suke karyatawa nan su sani suna karyata qur'ani ne wanda yake littafin Allah kuma maganganun Allah ne kuma a ƙarshe karyatawan zai dawo musu hasara na'am وإنه لحسرة على الكافرين na'am wa innahu la hasratun alal kafirin wa innahu shi wannan qur'ani la hasratun mana karyata shi din zai zama hasara ne alal kafiri ga kafirai ai in suka ga ladan da za a ba masu gaskatawa da hukuban da ake masu karyatawa a lahira to ganin za su lalle fa sun yi hasara da ba su gaskata wannan qur'ani a nan duniya ba na'am
وإنه لحق اليقين wa innahu la haqqul yaqin kuma shi wannan qur'ani wallahi gaskiya ne wanda yake na yaqini ai al yaqinul haqq ne la haqqul yaqin ma'ana al yaqinul haqq yaqini ne wanda yake na gaskiya babu wasa ko rashin gaskiya a cikin sa duk abin da aka faɗa haka yake daga Allah ne tabaraka ta'ala shi ilm shi yaqini yana da kashe-kashe da yawa akwai ilmul yaqin akwai ainul yaqin akwai kuma haqqul yaqin ilmul yaqin dai ka samu ilmi ne yaqini akan abu ka tabbatar da wannan abun haka ne yana shi ainihin laƙin kuma bayan ka sani in ma ka gani shi kuma haƙƙu laƙin wanda har ma ya shiga cikin abu abun hawa hawa ne haƙƙu laƙin ya fi ainihin laƙin shi ainihin laƙin kuma ya fi ilmu laƙin na فسبح باسم ربك العظيم fasabbi bismi rabbikal azim sai Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam fasabbi ma'ana kai tasbihi bismi rabbikal azim da sunan ubangijinka mai girma ma'ana dai ka rabu da waɗannan masu karetawa kai dai ka ringa kiran sunan ubangijinka mai girma kana masa tasbihi kana cewa subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah azim ma'ana kai ta tasbihi ubangijinka mai girma na'am سورة المعارج مكية وهي أربع وأربعون آية بسم الله الرحمن الرحيم نعم.
سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة na'am wannan ita ce suratul ma'ariji suran da aka yi magana abubuwan hawa ta inda mala'iku za su hau sama suke ainihin hawa to tana da an saukar da ita a makka tana da ayoyi 44 tana farawa da bismillahir rahmanir rahim sala sa'ilun bi azabin waqi lil kafirin laysa lahu dafi min allahi zil ma'arij ta'ruju al mala'ikatu wa ruhu ilayhi fi min kana miqdaru 50 alf sana to sala sa'ilun ma'ana sa'ilun mai tambaya sa'ala ya tambaya bi azabin waqi akan azaban nan mai aukuwa da aka ce akwai azaba a lahira da kafiri ne ga kafirai laisa lahu dafi wanda ba mai tunkuɗewa an ce shine nadar ibn al-haris ya tambaya wai yanzu wannan azabar da gaske ne aka ce masa eh mana sai ya ce wai Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indika fa amdir alaina izalatan min as-sama'i aw itina bi azabin alim ko in gaskiya ne a saukar musu da azaba maimakon ya ce in gaskiya ne Allah ya sa yi imani sai ya faɗi wannan magana wannan magana har ma ta zamana idan an ga mutum dan makka ne ana gaya masa wannan a ce ku ne masu faɗin haka wata rana an ce mu'awiya wani ya haɗu da shi ya ce daga ina ya zo ya ce daga makka sai ce ku ne kuka faɗi wannan maganan cewa idan azabar Allah gaskiya ne a saukar muku sai ce a'a wasu wawayen garinmu ne suka faɗa ba wai dukanmu ne muka faɗa ba to min Allah wannan daga Allah ne zil ma'arif ma'ana ma'abocin wannan hanyoyi wanda ya yi su shine wanda ya halicci wannan hanyoyi din tarujul mala'ikatu wa ruhu ilayhi su mala'iku da ruhu din shine mala'ika jibril ma'ana an ce mala'ikatu sai aka sake cewa wa ruhu ma'ana shine atful khasi alal ammi kenan aka ce mala'ikatu ai mala'ika jibril ya shiga to da aka sake kiransa an sake kebance shi kenan to su mala'iku da mala'ika jibril duwa suna hawa ta wannan gurin mana zuwa wajen al'amarin ubangiji fi yawamin kana miqdaruhu 50 alf sana a cikin wani yini wanda gurgurdan sa kaman shekara 50 ne
فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا
wannan rana ita ce rana alkiyama wanda aka ce ta kai gurgurun kamar a ce shekara dubu hamsin amma manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce dangane da kafirai ne amma a wajen musulmi mumini kaman dai kai sallah ne na farilla kaman sallan azhar ko sallar la'asar ko magriba ko isha ko asar gurgurun wannan sallar da zaka yi haka zaka ga wannan filin alkiyama din amma su a wajen kafirai ne gurgurun abu za ka kaman shekara 50 to sai aka ce annabi yayi hakuri fasbi sabran jamila ma'ana kai hakuri hakuri mai kyau wannan kafin a umurce shi da yakan su kenan ya wanda suke gaya masa ɗin nan ya yi haƙuri fasbi sabarin jamila kai haƙuri haƙuri mai kyau innahum yarawnahu ba'ida su suna ganin abun a nesa amma wanda rehu qariban mu kuma muna ganin sa a kusa shi ubangiji tunda ya tabbatar abun gaskiya ne ga abun nan ma a kusa amma su ko suna ganin sa nesa
yawma takunu as-samaa'u kalmuh wa takunu al-jibalu kal'ihin ولا يسأل حميم حميما نعم يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالإن ولا يسأل حميم حميما أو أن الرعنا رعنا القيامة يتسي يوم تكون السماء كالمهل ranar da sama za ta kasance kamar dai an narka yadda ake narka azurfa narkakkiya din nan kamar haka za ta kasance wata kuna jibalu kal'in duwar watsi kuma za su zama kamar gashi mana wajen saukin tashi za ga suna tashi a sama kuma dai da kaga gashi iska yana daukan sa yana tashi wala yasalu hamimun hamima sannan a wani ranar badadi baya tambayin badadin sa ko aboki ba zai tambayi wani abokin sa ba ko makusanci ya tambayi makusancin sa ana ga suna suna kallon juna amma kowa yana tsoro ba zai tambayin dan uwansa ba amma ko wanda suke cikin kafirci kamar yadda muka faɗa idan dai mutanen kirki ne suna iya amfana junansu kamar abin da muka faɗa da azu al-akillahu billah يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين
يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه نعم يبصرونه يود المجرم لا يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه يبصرونهم معنى أي يبصر بعضهم بعضا suna kallon junansu kuma suna gane junansu amma kowa ba zai iya kowa magana ba saboda kowa yana cikin lamarin da ya dame shi ya waddul mujrimu kafiri a wannan ranar zai so lau yaftadi min azabi yawm izin bi bani da zai samu a ce in ya bada ƴaƴansa shikenan an yadda ya zama an fanshe shi daga shiga wuta to da zai bayar wa sahibatihi wa akhi haka nan ko matarsa ko kuma dan dan uwansa
wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى
نعم wa sahibatihi wa akhi a wannan ranan idan aka ce zai ba da matarsa a yadda shi yana fanshe shi to zai iya bayarwa ko ƴaƴansa ko kuma ɗan uwansa wa fasilatihi allati haka nan ko danginsa allati tuwihi wanda suka tattare wanda suke tattare da shi wa man fil ardi jami'an summa yunji kai da zai samu a ce duk mutanen bayan kasa ne zai bayar shi ya tsira in yana da wannan daman zai bayar a wannan rana saboda zama shine fansan sa kare shi wuta kalla sai aka ce ai ba zai yiwu ba inna halaze ta dai wuta ce ta laze wanda lalle zai shige ta inda ya mutu yana kafi kuma nazza'atan shawa wanda take mai cire ainihin fatar kai mutu tad'uman adbara wa tawalla
تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا نعم تدعو من أدبر وتولى tana kiran wanda ya juya baya ya yi mana juya baya ga barin imani ya ce bai yi karɓi abin da aka faɗa ɗin nan ba sai ta dinga kiransa tana cewa ya zo wajenta ya zo wajenta wajen ma'afa kuma ya tara dukiya ya zama baya kame shi ya bayar da shi a cikin haƙƙin Allah to shi ma abin zai same shi innal insana hakika shi dan adam kulika an halice shi halu'an mai yawan ainihin raki ne idza massahu ash-sharru jazu'a wa idza massahu al-khayru manu'a na'am idza massahu ash-sharru jazu'an wa idza massahu al-khayru manu'a ma'anan halu'an din shine aka fassara da waɗannan ayoyi cewa idza massahu ash-sharru jazu'an idan sharri ne ya shafe shi to zai yi ta yawan yada abun ya ta faɗa ya ta raki amma wai za ka masa alkhairu manu'an idan alkhairi ne kuma ya same shi to nan kuma zai zama mai hanawa ba zai bada haƙƙin Allah din ba ko da ainihin zakka da aka ce fitar na wajibi ma sai zama ne yana baya iya fitarwa balle kuma sauran kyaututtuka wanda suke na ta dawo
illa al-musallin الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم
نعم إلا المسلين سيدي ما سسلا أن استثناء su an toge su mana su wanda suke sallah suke tsaye da sallah to su ba sa yin irin abin da waɗancan suke wallazina hum ala salatihim da'imun sune wanda suke dawwama akan sallar su mana suna muwazaba akan ta suna yi koyaushe suna bada farillai kuma suna bada nafilfili wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum sune waɗanda akwai haqqun ma'lum fi amwalihim akwai haƙƙi sananne a cikin dukiyarsu na zakka wanda Allah ya ce su bayar suna bayarwa sannan lisa'ili wal mahrum suna bayarwa ga wanda yake tambaya da wanda ma baya tambaya din don kuma kyaututtuka haka na kyauta ma suna bayarwa na wallazina yusaddiquna bi yawmiddin
na wallazina yusaddiquna bi yawmiddin sune waɗanda suke gaskatawa da ranar alkiyama mana sun tabbatar ranar alkiyaman nan gaskiya ne ranar sakamakon nan za ta zo gaskiya ne
والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم سنة وأنن دا مشفقون من عذاب ربهم wanda suke tsoron azabar ubangijinsu sun tabbatar azabar nan gaskiya ne kuma suna tsoronta kuma suna kiyaye
inna azaba rabbihim ghayru mamun inna azaba rabbihim ghayru mamun sun tabbatar da cewa azabar ubangijinsu ba abun amincewa saukanta ba ne mana ubangiji tun da ya ce akwai ta sun tabbatar akwai suna kiyayuwa da ita
wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin na'am والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين والذين هم har yanzu dai su ne waɗannan da hafizun masu kiyayewa li furujihim ga al'auransu illa ala azwajim sai dai zuwa ga matansu aw ma malakat aymanun ko abun da daman su ta mallaka mana bayin su fa innahum ghayru malumin to su ba abun zargi bane anan matansu da ainihin kuyangunsu ba za a zarge su ba amma kar su ƙetare wanda yake ba wannan ba na'am فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون na faman ibtage wara a zalika waulai komul adun to faman ibtaga duk wanda ya nemi wara a zalika koma bayan wannan ana yace zai ainihin aiwatar da al'aurarsa amma ba a matansa ba ba bayansa ba ko yanginsa ba to waɗannan su ne wanda suke masu shishigi fa waulai komul adun su ne masu shishigi wanda suke ƙetare iyaka wanda suke ƙetare halal zuwa haram wannan kan haram ne shi ainihin musulunci bai halatta wani abu na uku ba daga dai mata sai kuma kuyangi in mutum yace yana da wani abu na uku to wannan kuma son zuciyarsa ne amma dai musulunci bai faɗi wannan ba don akwai wanda suke kirkiro wannan su faɗi wani abu ko su a wannan ai wai hadima ce za ta musu hidima amma a cikin hidiman wai har suna saduwa da ita to wannan ƙarya suke musulunci bai faɗi haka ba shari'a ba ta faɗi haka ba babu wani hanya na uku ya biyun nan ne kawai da aka faɗa na'am والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون wallazina hum li amanatihim wa adihim ra'un wallazina hum su waɗannan su ne wanda suke ra'un masu kiyayewa li amanatim ga amanoninsu wa adihim da alƙawuransu duk alƙawari da suka yi da amanoni da aka basu ra'una suna kiyayewa kamar yadda aka basu
والذين هم بشهادتهم قائمون wallazina hum bi shahadatihim qa'imun waɗannan su ne waɗanda su ne dai waɗannan da qa'imun suke tsayar da shaidodin su mana suna ba da shaida yadda ya kamata ba za su shaida zurba kuma ba za su ketare iya abin da ba su sani ba za su faɗi shaida iya abin da suka sani a wata qira'a bi shahadatihim a wata kuma bi shahadatihim ko da jam'i ko kuma da muradi duk an karanta to waɗannan duka shi dama qur'ani shi ba zai kira sunan mutum ba kawai sifofi zai ta faɗa sifatu zai ta faɗa masu yin kaza masu yin kaza to in ka ji abun kirki sai ka shiga cikin wannan kai in ka ji kuma abu mara kirki to mara kyau to karka shiga amma shi kullun sifatu kawai yake magana sifofi masu yin kaza masu yin kaza masu yin kaza na'am
أولئك في جنات مكرمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون والذين هم سنة waɗannan da yuhafizuna suke kiyayewa ala salatim akan sallolinsu da adaiha fi awqati suna ba da sallolin akan lokaci ita sallah ba wai kawai lokacin da mutum ya ga dama bane zai a a lokacin da aka ce lokacin ta ne ka bayar amma in ka ce zaka tara su kawai in ka tashi ka zo kai tadawa to baka yin sallah yadda ake so kuma baka zama cikin masu tsaye da sallah masu kiyaye sallah ba shi ne yasa aka ce masu kiyaye sallan su ne wanda suke bada ita akan lokacinta ulaika waɗannan su ne suka tabbata fi jannatin a cikin aljanna mukramun kuma ake girmama su a cikin Allah ya ba mu barkan mu da lokaci yayi to alhamdulillah fatiha da salati kuma tambaya kan maganan buɗe na'am baki na'am kuma tambaya kan maganan buɗe baki na'am bayan da ya gani a kuce ya ce an yi buɗe baki sai ga hankali zai kwanta ba yana gani ko haske a yamma sosai ya yayi to daman haske ne aka ce ake buɗe baki a da shi faɗuwar rana ne in rana ta faɗi dai kawai shi ke sai a sha ruwa ko ya ga haske kar ya damu ba kuma la yu tabaru bil bayaji ko haka mai askari ya ce na karka damu da haske ai shi ba shi aka hana ba. rana dai in tana nan karka sha Na'am.
amma in ta faɗi shi ke wata rana ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana rike da dibino yana jira rana har sai da aisha ta ce wata faɗi ce ta faɗi kawai sai sa dibino in dai rana ta riga ta faɗi kawai ka sha ruwa karka damu da haske na mai mata faɗi ko kuma bakar ka sha ka tabbatar ta faɗi
salam da fati yanzu za su zo ba ta salatul fati karmakalla ana haƙi da agogo ne na kwarai kuwa yanzu kan da shi muke amfani agogo lokaci kamar karfe shida da rabi za a sha a ana sha bane Mal- ba kai ne ladan ku ne ladan ladan ku ne kuke gaya ku ne kuka san lokaci su na ma ce ladan yi ba ya san lokaci ya san lokaci sannan kuma akwai wasu wanda suke rubuta mana su- wani lokaci ko su ce kaza da kaza ne faru malamai suna yadda da wannan da in kai da shi sai ka sha in dai rana ta faɗi shi ba ta yasa za ta ba ta salatul fati
الحمد لله رب العالمين. يا الله زيد الصبر.
amin اللهم صل على سيدنا آمين.
محمد
آمين.
والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله amin وصحبه وسلم alhamdulillah fatiha ƙara fatiha salatin